أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى الدنيا او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين البينات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ينجه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayin da take ta innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وعد لهم عذابا مهينا mun faɗa lokacin izaya ga manzon Allah shine izaya ga Allah Allah ya fi ƙarfin kai masa izaya amma manzon Allah da yake Allah ba shi haikal na dan adam jiki gangan jiki irin namu yana cikin mu kaga za a iya a yi masa isgilanci a yi maganganu iri-iri a kansa na batanci da sauransu ga mara imani ko wanda imaninsa bai cika ba munafiki ko kuma mutanen banza murtifai to duk irin wannan ana iya samu domin haka Allah subhanahu wataala ya nuna izaya ga manzon Allah izaya ne gare shi shi yasa yace innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu ai wanda suke yi wa Allah da manzansa izaya ai wanda suke wa manzan Allah izaya saboda Allah in kai masa izaya zai maganin ka ai ai ba ruwan sa yanzu nan zai maganin ka sha yanzu magani yanzu nan zai ruso maka wani abu yanzu nan zai gama da kai in ya ga dama ai yu'azibahu aw yatuwa alaihim insha duka zai yi atake kuma shi ga malamai suka ce izaya ga Allah zai yi mutum misali yanzu ya zagi Allah ko ya zagi annabi to me za a yi mara in ya zagi Allah yake ya tuba za a bar shi amma in yace ya zagi annabi ko ya tuba za a kashe ko ya tuba za a kashe shi saboda yayi wa Allah izaya ba bai wa yayi zagi Allah to kaga Allah ya ga dama zai yabe masa amma annabi wai zai kare shi yanzu mu ne za mu kare shi mu da yake mu ne a tiba'ansa mu ne za mu kare shi yasa yawancin malamai ko da kuma malaman da suka ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa uba fa ulaika yatubu Allahu alaihi wa innan akwai malaman da suka tafi a wannan amma yawancin malamai suka ce ba za a iya yafewa saboda akwai mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zage shi a rayuwarsa bai yabe musu har ya mutu yace dan kun gansu suna rike da astarul ka'aba ku kace su suna rike da rigan ka'aba ma ban yabe musu ba ku kace su to kaga kenan ya nuna akwai wanda suka zage shi a rayuwarsa kuma suka zo suka tuba a rayuwarsa ya yabe musu to amma wayannan bai yabe musu ba tukun ya rasu to domin haka suka ce duk mutumin da ya zaki annabi ya yi zaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba za a yabe masa ba amma na Allah Allah ya ga dama zai azabta shi in ya ga dama insha ya tubu alaihi domin haka shi amruhu muwakkalun ila Allah subhanahu wataala za hada shi da Allah a kare shi kuma yawanci in aka bude kofar cewa idan aka yi wa manzon Allah izaya aka zaki manzon Allah ma kyale mutum ya tuba sai ka ga abun zai yawa zai zama wasa zai zama rampa wannan yayi wannan mai to amma in aka tsananta dole mutane kuma za su yi taka tsantsan za su yi hankali domin haka malaman da suka ce ba za ya bi ba din ba za abin da suka lura da suke to almuhim shi ne izaya ga Allah da manzansa duk wanda yayi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah to kaga Allah ya la'anci mutum a duniya man ya ishe shi balle ya je hadu da la'anan Allah a lahira la'ana ta duniya kadai ta ishe mutum in wa gola mutum ma babban mutum ya tsine maka yaya balle Allah subhanahu wataala ya tsine maka Allah kiyaye wa addalahum sannan gobe kiyama a nan duniya tsine mutu gobe kiyama za su haɗu da tsinuwa na Allah da wa'adda lahum azaban muhina da kuma azaba mai wulakanci za yi masa azaba azaba kuma yana tattare da ihana a cikin ma'anar wulakanci to yau za mu tashi wanda izaya ga Allah ga hukuncinsa to izaya ga mu'minai ba wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu وقد احتملوا بهتانا واثما مبينا حقيقه والذين يؤذون المؤمنين wanda suke izaya ga mu'minai wanda suke tabba mu'minai abinda basu fada ba ka zage shi izaya kai da shi izaya kai namimanci izaya kai gulmace shi izaya ka baki duk abinda in ya ji ba zai ji dadi ba izaya ne duk abinda ka aikata kai masa izaya ko musulmin mumini ko mumina duka bai kamata a yi musu abin nan ba sai Allah ya subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin suratul hujurat yake cewa ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu la yasakharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير to kun ga wannan ayoyi duka ya nuna ba izaya tsakanin musulmi da musulmi sai kyautatawa sai salamun salamu shi yasa aka sanya gaisuwan mu a duniya da lahira duka assalam attahiyatu biya assalam assalam ma'anan assalam da je wajen mutane sun dauki sallama kamar irin gaisuwa na maguzanci irin na al'ada ina kwana barka da asuba barka da yamma ya rana ya zabi ya ruwa wannan gaisuwa ce ta al'ada ba gaisuwa ce ta musulunci ba gaisuwa ta musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda za a baka lada wanda in ka faɗa za ka samu lada 30 in ka kiyaye amma da sharadi sai ka kiyaye saboda gai wannan assalamu alaikum da ka ga mutum alƙawari ta yi masa tace nayi alƙawari banda salama da aminci ba abin da zai fito daga gare ni zuwa gare ka daga gare ni zuwa iyalinka daga gare ni zuwa mutuncinka daga gare ni zuwa kudinka daga gare ni zuwa ayyuka dukiyoyinka daga gare ni da duk abin da ya shafe alƙawarin ne ka dauka ba karamin abu bane yanzu mun dauka sai muna zaune assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi sai ya wuce ka gan shi nan kawai mutumin kiftin mutum banza kawai kaza kaza kan ka gan shi ba kaza to ina alƙawarin da kai uhu bil uhud inna al-ahda kana eh mas'ula gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu akan wannan ka ba mutum alƙawari na baka aminci na amince ka a cikin mutuncinka na amince da kai a cikin dukiyarka na amintar da kai a cikin iyalinka na amintar da kai a cikin yaranka na amintar da kai a cikin abin da ka mallaka da abin da yake kusa da kai da komai da komai banda aminci ba abin da zaka samu gare ni shi ma ya baka wannan aminci da ka bashi yace wa alaikum assalam to ka dauki wannan alƙawarin kun rabu ka zage shi ko kuma ya zage ka to ina wannan alƙawarin ko ku bil umur inna al'ahda kana mas'ula kan mu dauki cewa salamu alaikum gaisuwa ne kamar da na faɗa irin da maguzanci na al'ada ba haka bane domin haka mu mai da hankali izaya ga mumini ba abin da Allah ba su wani ka samu tankace wannan mazinaci ne wannan dan caca ne wannan arawo ne wannan mai cin amana ne wannan mai kaza ne wannan hal anta raqibun alai Allah ya sanya wa kowa mala'ikunsa wanda za su rubuta raqibun atid suna nan zuwa abin da ka yi suna rubuta kai Allah ya sanya ka umma da Allah ka alaihi raqiba Allah ya sanya wani akan mutum ya wala ta jaso ku kaga Allah ki wala ta jaso kada ku bi diddigin abu idan ruwanka idan ruwanka ya sata din ya yayi zinan yayi shagiya kai yayi wa idan ruwanka me na ka ina ina naka me naka gaya mu me na ka ciki me na ka ciki ga kai ba ka da gobe na ka iya ka kai gulma ka gulmace shi to wanda yake kuma ya gulmace mutum ai ba zai hadu da alheri ba to domin haka mu kiyaye harsunan mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana mu kiyaye harsunan mu mu kiyaye kuf alayka lisanak kuf alaika lisana a wani hadisi ya fita kulil khaira aw litasu fadi kirki ko kai shur da baki ma'azu ibn jabal ya tambaye shi yace ya rasulullah أنحن مؤاخذون بحسائد ألسنتنا سيجي مصر سكلتك أمك هل انكب الناس في نار جهنم على نخورهم وفي رواية على وجوههم إلا حسائد ألسنتهم yace masa ya manzan Allah shin abinda kawai muka hira harsunanmu ya furta Allah gobe zai kiyama zai zai tambaye ma kai zai mana hisabi sai yace mu'azu wannan din abin da ya kamata ka sani shine ma'anar sakulan ka umma ma'ana abin da ya kamata ka sani ya baka sani ba yace hal in kabban nasu shin me yake jeba yawancin mutane wuta a baibai ko kuma a rubuta ciki illa hasaidu alsinatihim sai abin da harsunan su ya jawo musu to domin haka mutum ya kiyaye harshen kaga manzo Allah yake cewa ne almuslimu man salima almuslimuna bi lisanihi wa yadihi muslimi na kwarai waye muslimi shine mutumin da musulmai suka kubuta daga harshen sa da hannunsa manzo Allah yake ce mana almuslimu bil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da muslimi da muslimi kamar gini ne wannan yana kabe da wannan wannan yana kabe da wannan wannan yana kabe da wannan me ne manzo Allah ya ce so ya gaya mana anan ka kalli gini idan aka yanzu da wannan gini da aka yi masa an yi da block inci tara ko amma lokacin da ake gini ka zo ka gani na kira block inci tara din ba daura akan dan uwansa kam za a sanya ido daya yana akwai wajen iska rabin idon da za a daura rabin din za a bari domin ne duk cikanka akwai wani na ƙasa dole a baka wani sarari wanda sai wani ne zai cika a cikin haka din dole wani waje ana tafiya za ga birkila ya dauko block kakka sai kaga kas kas kas kas ya ya fasa ya cire three quarter a ciki shi zai daura wani wajen ana tafiya fak fak fak ya cire fangami ɗayan zai sa wani waje ana tafiya kap kap ya cire rabi ya sa wani ma ana tafiya sai dangur haka to kun bai samu saboda wannan dangur din sai fasa blog babba ya dauko don ko ba haka ke ba to duk mutum haka su wani cikakke ne wani tirkwata ne wani labi ne wani hangami ne wani dutse ne amma za a haɗu a yi abu ya kuma yi kyau ba wai duk musulmai ne daraja mu daidai ba ba duk musulmai ne hankali mu daidai ba wani hankalinsa cikakke blog ɗin tara wani hankalinsa rabin blog wani hankalinsa tirkwata blog wani hankalinsa fangami wani hankalinsa donguri to amma an ba haɗu ba inda aka ya kamata a sa donguri din nan aka raina to gini ko shi ta wajen zai fara karatu ko ba haka bane in dai kai magini mai kyau ne ka san da wannan to domin haka dole shi yasa manzo Allah Allah ba shi jawabin kalmar hikima yace mana al-muslim bil muslim al-muslim bil muslim ta bunya yace kamar gini kaga ne tubulun lokaci iri iri za su hadu amma gida yayi kyau to hakan nan zamu yarda da juna mu bi kwa da irin nashi hali wanda mun same shi cikakke mu tafi da shi cikakke wanda mun same shi ba cikakke ba mu bi shi a haka din kai kokari ka san mutum ka san abin da yake so da abin da ba ka guji abin da ba so ka yi abin da yake ba sai ka ku zauna lafiya ba za ku zauna lafiya dan da zaka bin diddige abin da ba so shi yasa manzo Allah da ya ce cewa iyyakum wal gadab wal ghiba kul kul ku yi da mutum sai sahabbai suka ce masa mal ghiba ya rasulullah menene ne yi da mutum yace zikru akhaka bima yakra ga wa dan wanka abin da ba so sai wani sahabi yace awa kana fihi ma zakartu inda abinda na faɗa din halin zaliba yace fa in kana fihi fa bad idtabta wa in lam yakun fihi fa hatta yace in a halin sa ne abinda ka faɗa in halin sa ne to kai ne shi in ba halin sa bane wannan tanki faɗi ƙarya ne da babu kai yani baka kubuta ba ta wani ta kowane gefe saboda tun da baya so dan me zaka ga masa abin da baya so baya so dan wanka baya so ka ce masa dan bid'a kamar da kai baka son a ce maka kai dan bid'a to dan zaka masa kai masa izaya la yu'minu ahadukum hatta yakun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi abinda kake so wa kanka ka so ba dan uwanka kana so a ce kai mutumin kirki to ka dauki kowa mutumin kirki kana so a ce maka kai mai kyauta ne ka dauka kowa masu kyauta ne ba maro kuma duk inda kake ganin mutum marawaci ne zai yi marawaci ne a wajen amma a wajen wani sahi ne mai kyauta ne sosai saboda bai shafi kamar sai kace marawaci Allah yanzu zai ruwa anguwan da zai ruwa babu shi a Hausa sai mu ce Allah marawaci ne don ya zuba ruwa a magoni bai zuba a Hausa babu ne lokacin da bai ba an baka yanzu gobe shi ma kai hakuri kai ma in akwai rabon ka a jikin wannan bawan zai ba in bai ba ka ba rabon ka bane Allah bai sa tushen arzikin ka kwalorin arzikin ka ba ta shi bane kai hakuri ka nemi wani hanya kokomin Allah suna da yawa amma ka zo wajen mutum dan ka nemi abu Allah bai sanya bai kaddara rabon ka yana hannun ka bai baka ba gobe ka zo bai baka ba jibi ka zo bai baka kai ka jama'a marwacin banza mutum wofi na je na abin nan ai bai ba ba da ba ai shi rowa suna ya kusa abin da ba su a rowa ɗaya ne ka samu wanda ba wa kansa yana da shi amma minti ya hana shi yi wa kansa baya sutura mai kyau baya cin mai kyau baya kwana a mai kyau baya hawa mai kyau iyalansa ba sa ci mai kyau ba sa suturtuwa mai kyau ba sa kwana a mai kyau ba ko shi ka gan shi shi da iyalansa duk cikin turniki suke shi kuma yana da ciki wanda shi ne tsirin neman marwaci shi ne wanda aka ce wa man yabhalu fa inna ma yabhalu ala nafsi wannan shi ne bakhil wanda Allah yake cewa innal ladina yabhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli fabashshirhu bi azabi amma zai yi mutu yana cin mai kyau yana shan mai kyau yana tubantar da kansa da mai kyau yana kwana a mai kyau yana hawa mai kyau iyalansa daga ganin su ta san gidan wadata suke dan baya maka ya ne ma abusa da kansa ne ba dan kai ba ba dole ba ne sha sa malamai suka ce me misali mu annabi kai yace doki ana sayan su saboda akwai abu uku wani ya ce dokin sa dan ado zai zama sa ado kawai ba zunubi ba lada wani dokinsa zunubi ne wani dokinsa lada ne ina malaman hadisi suka fasara wanda dokinsa ba lada sai ado mutum ne a zamanin nan yana da mota sanan yana da mota mai kyau shi ba yin alfahari wa mutane da motar in ka zo kace kana da bukata zai ce a'a ni mota ta gaskiya na siya don biya bukata ba wannan ba wannan ba zai iya ba da Allah ka je ka nemi naka ko ka je ka hautar amma mota ta ba zan ba wannan motar sa a wajen sa ba lada ba zunubi mutumin da ya fi mota dan yayi wa mutane combo yayi musu alfahari da ita makwabci ba lafiya ba zai kai ba kan yi ruwa nan da mutuwa wannan ya wuce ni da mota shaka ce ko ga gane ba a duk inda aka yi ba to wannan wannan mutumin inji manzo Allah to wannan abu hawan nashi in ya zuba mai zunubi zai sa in ya canza bakin mai zunubi zai sa in ya sa grease zunubi zai sa in ya sa tayansa iska zunubi zai sa duk inda tayan ta taka ta tafi tsawon tafiyar da ya zunubi za saboda ya yi wa mutane su kawai mutanen banza kawai talaka matsayacin banza wai kawai wani ba shi mota da Allah ka shi ba mota nawa na zai mota ta banza kawai tabi da Allah kawai ka banku wannan motar sa zunubi za ta wanda motar sa lada za ta kawo masa ba shine wanda ya ce mota shi ya biya bukatansa in wani ya tashi mai bukata ma ka je ka biya bukata to wannan manzo Allah yake duk man da ya zuba misali dan a doki sai ya misali yace duk ciyawan da ka ba ya ci lada adadin ciyawan za a ba duk kashin da yi za a baka lada duk fitsarin da yi za a baka lada ko kula shine a zamanin nan kace bakin mai da ne a saki din ko me duk tsayuwansa da yake haka da kaba doki yace adadin wannan abu da yake haka dinnan duk lada za a rubuta maka komin sa lada ya sai yace khairun li sahibihi zina wa khairun li sahibihi ism wa khairun li sahibihi ajr to haka ne kar kai izaya ga dan ba abin da mara kyau irin mu'minin kai masa izaya saboda musulmi in ya riga yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya sabu kariyan Allah da manzansa karka ta baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana cikin hadisin Buhari man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadhalika huwa almuslim alladhi lahu zimmatu Allah wa zimmatu rasulih wa la tughfiru Allah bi zimmati wa la tughfiru Allah bi zimmati wa la tughfiru Allah bi zimmati yace duk wanda yayi sallar irin tamu irin wannan sallar mu ita ce me wanda muke fara da Allahu akbar mu gama ta da assalamu alaikum wa rahmatullah mu kawata ta da sujada da ruku'i da tazowa da zama ko ba shi bane wannan shine sallar irin sallar mu ke da na musulmi saboda wai kuma yana cewa suna sallah kafirai da mushrikai ba suna cewa suna sallah Allah ma ya faɗa yace wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya wa kana salatu ayi ayi salla salla salla amma idan salla to tito da kaji bibin bibin bibin wanda shi da salla ko yanzu ma haka ba haka bane zaka wayanzu a cikin wajen ibadar su suna ta ganga ta ganga kai magana su to suna salla ko ba haka bane wa man kana salatu an ga ba irin sallan mu bane mu sallan mu Allahu akbar mu gama ta da assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba haka ba buka kawata ta da ruku'i da tasowa da sujada da zama da sujada ko ba haka ba da karatun qur'ani da fatiha da menene da sauran to wannan duk wanda ya irin wannan sallan in kuma zan wastaqbala qiblatana ya fuskanci qibla mu ita ce baitullahi haram kaaba wa min haythu harajatum fa wallu wujuhakum shatra masjidil haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra to muka yi wannan wa akala zabihatana yankan da muka yi yaci muka yi yanka ya kama yaci to yace wannan shine musulmi wanda ya samu kariyan Allah da kariyan manzon Allah kada ku yaga kariyan Allah kada ku yaga kariyan Allah kada ku yaga kariyan Allah ma'ana kada ka ku yi izaya kada ku tabbata duk wanda ya taba mumini ai ya taba manzalan wanda ya taba manzalan kuma ya taba Allah dan mumini ya yi da kuma manzalan ya kawo ne in ka ki mumini ka ki addini ne kamar yadda manzalan yake cewa man ahabba ashabi wa bi hubbi ahabbahum wa man abghadani wa man abghadahu wa bi bughdi abghadahu wa man azahu faqad azani wa man azani azza Allah abokanaina sahabbaina ƴan uwana mu a lokacin manzo Allah ya nuna har sahabbai suna yace akwai masoya na suna so su kace manzo Allah ya mu din yace akwai wanda za su su taba gani na ba amma za su yarda da annabci na ba su taba gani na ba in nace Muhammadu yace halal ne su halalta ba su taba gani ba Muhammadu yace haram su halalta su gani ba su taba gani ba duk abin da faɗa suna ji yace amma ku kuna ina cikin ku an koyi kuskure in gyara ku in na ga muku tukun kuyi su za su kaba su tarar ne ba su to kaga duka musu ne to dan an ka idan ka cewa mutum yanzu misali hulan nan na da na kafa kace hulan nan ba kyau wa kaza ga ba hulan bace ne hulan tana yin kanta ne wanda ya ɗan gaburan kaza ko kuma wanda ya sayar da hular kuma ka sun zagi wanda ya sayar da hular ai shi ma wani ne ya ɗinka ba shi to kenan in ka zagi mumini a cikin ibadarsa cikin abin da yake yi to wa ka zaga an kake kake bai san abin da yake tunda shi ya samu ne a rubuce ya karanta ko ba haka ba don gaji annabi bai iya ba ba waye ne kace bai iya ba Allah ne bai iya dubi to domin haka kada mu yi izaya ga junanmu ba komai a tsakaninmu innamal mu'minuna ikhwa a tsakanin mumini da mumini ba komai sai ɗan wata ga mutumin da ga halitta da Allah babu shi yace shi ne makiyinka kawai ka zo ka bar shi halitta da Allah yace dan uwanka ne kudda ku kama shi ka zo ka mai da shi abokin gaba akwai ba halitta da Allah ba ka gaba kake so yace kullun kai da shi yace dan shi ba zai gaji da gaba da kai ba inna shaytana aduwwan lakum fattakhizuhu aduwwan shedan ba makinku ne to ku rike shi makiko shi amma mu'mine Allah yake innamal mu'minuna ikhwa ba komai a tsakanin innama ai ba komai ba komai a tsakanin mu'mine sai ɗan wata fa aslihu baina ahwaikum kullun ku abin da zai kyautata zaman ku na mantakewa dole kai hakura ga dan wanka shi ne sai kawo dama an ce mutane biyu in ɗaya zama mahaukaci ɗaya sai yi wayo masu wayo biyu ba za su iya zama ba mahaukata biyu ba za su iya zama to domin haka dole mu daina izaya da ƴan uwanmu mu daina zage-zagen juna mu daina yi da juna mu daina shakushen juna mu daina duk wayannan abubuwan da wuta zai kai wayannan da kullum kuma zaki lumasa wallazina yuzuna almu'minina duk wanda suke izaya ga mu'minai mazaje suke wal mu'minati mataye suke ne bi gairi maktasabu ba tare da sun jawo wani abu da zai masa zai musu izayan ba a'a sun yi zina alala an same su an kaba shaidu to sun jawo abin da zai musu izaya zai musu bulala in ma'aurata ne ma'ana da in sun yi aure zai za ku shi in ba ma'aurata ba su tsare ne zai musu bulala gari gari azani to zani fajlidu kullu wahid minhum mi'ata jadda fajlidu kullu wahid minhum mi'ata jadda والذين يرمون المحصنات إن لم يأتوا بأربع شهداء fadribuhum samanina jadda wannan izaya wannan zai musu izaya wanda shari'a ya yi mutum ya shagiya manzo Allah ya zama na izayansa amma mare shi a tura kiyansa amma kar a sa kar a ce masa Allah ki ne ma eh saboda an jaji ana yab yab yab a wani waya an ce sai na Umar ne a wani waya an ce wani mutum ne sai ya ce ne ni kawai ka ka shagiya sai na Umar sai na rasulullah sai yace banda wannan yace wala tu'inu akhakum bi shaytan kada ku taimaka shaytan ya ci gaba da da za ka ce Allah ya lance ka kaga zai shi cikin cikin shaytan yace a banda wannan ku dai kuma mare shi ta kansa ko bai kare sa shikenan an gane ko wannan ne izayar da Allah yake cewa maktasabu sai dai in suka jawo kansu wanda zai mutu izaya amma ba da wannan ba kai wa mumini izaya to ga hukuncin ka fakad ihtamalu hakika ka goye ka dauko a doron bayan ka buhtanan babban ƙarya buhtanan ƙaryan da babu babu babu babban zunubi babba sosai ba kamar ka dau dutsen dala a bayan ka wa isman sa'annan zunubi mubinan fitatta wanda gobe kiyama zaka shiga wutar na'am ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
ya ayyuhan nabi ya manzamu muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaforo ka gaya wa jama'anka daga matanka da yaranka da sauran matan mu'mine gabaki daya kulli azwajika ka gaya wa matanka wa banatika da kuma ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da kuma matattakin mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su jawo ga kansu babban rigarsu ma'ana su rufi jikinsu da babban abu wanda zai rufa jikinsu su ɗauko babban abu su rufa jikinsu su jawo su rufe fuskansu abdullahi bin abbas yana cewa su bar idonsu ɗaya na hagu kawai amma wannan duka kafin surar ayat suratul nur illa ma zahara min illa ma zahara min wala yubina zinaka hunna illa bi bulatihinna in kaza kaza da yace yace illa ma zahara min ma zahara din an ce alwajhu wal kaffain wannan ne kawai aka yi wannan din ma in ta zama kyakkyawa ce wanda in an ganta za a sake kallon ta ta kari da fuska kar ta fito da zinar misali ta ta yi wa kanta kwalliya wanda in an ganta duk namijin da ya ganta zai sake kallon ta to ta yi ta yi libin ta yi fuska ta sa niqab da nan dan daga wannan ba za a gane waye in zai yi ta sa bakar ta ba kar a ga idon To kaga wannan ko wannan shine abin da ake so a yi din. Amma yau mata ga sunan asiyatul ariyat ma'ilatu mubillat batan mu da yaran mu duka ƴan wuta kawai suna da muna ta. Yamana. Gaskiya mana. Kulli haka wala wala nafsi. Magaji. An shaka musu ba sa ji. dama Allah yake gaya musu bai ce ka mutake su akai ba mun ga musu ga abin da Allah ya faɗa sun ki ko gobe sun ne ya makai dan salai bi musu yake rai kai ne kake da control din su ai ba ka da control dan adam kana da control din da kanka ai bace Allah ne kawai zai maganin ta kai ba za ka kai control din ba aka ce wani hikaya ki ba wani malami sai ya ce ai mutane suna sakaci ne ni ai mace zan yi kontrolin ɗinta kaza kaza aka ce a'a fa sha'anin mace sai Allah ya ce a ina ya ce ai mugun zaɓa shi yake kawo mugun iri aka ce to ka zaɓa in aka kawo masa yarinya mai shekara goma mai ce ta girma mai shekara biyar ma ta girma sai haɗu da wani ɗan kirta ɗan wansa ‘yarsa yau yau aka haifa, ya ce na baka ita, ya ce ta gwanda-gwanda ita ka. Aka yi suna aka da, tun da bayan aure sai da suna, aka yi suna aka ɗaura musu aure. Uwarsa tana gama jebon ta kwana arba'in sai ya ce a yaye matarsa a bashi, shi ne zai tarbiyyantar da ita. Aka yaye matarsa aka bashi, ya je ya tarbiyyantar da ita ba mai shiga gidansa, ko kudaci a sama sai dai bai ganta ba. balle mutum kenan ana nan ana nan sai sarkin dan sarkin garinsu sai ya ji labari a gidan malam wani akwai yarinyar da ko iyayenta ba su taba ganin ta ba mm ita ni ko ina son ganta aka ce to nemo wata tsohuwa ya nemi wata tsohuwa ce tsohuwa ya gashi gashi Jilaliya. sai ta ce eh za ka iya ganin ta amma sai kai hakuri in dai kana da hakuri za ka ganta ta ce zan yi hakuri ta ce ta bani jari sai ta tafi jari sai ta shiga kasuwa sai ta je kasuwa sai ta dawo da sa da yamma malam yana zaune a kofar gidansa don ba su kwa in ta zo barka da yamma malam sai ce mhm a'a da bari kai baya ma mhm kawai kallon ta yake kullum kuma ta zo ita ba za ta gaji da gaisuwa ba shi kuma ba ba ta amsa sai ya fara mhm mhm dan sarki ya kosa ya ce kai har yanzu ke ya ce a'a mun fara samun kofa da baya kalman gaisuwa yanzu ya fara mhm to za ta ana nan ana nan ana nan da takeice malam ya fara karban gaisuwa in in ta zo sai ta ce to tun da ana karban gaisuwan ta ya mutane gida sai sai ce na ruwan da mutane gida haka har kullum kuma ta zo sai ta kawo wani abu ta aje ta a ba mutane gida malam ba zai dau wannan abu a ka gida ba gobe in ta dawo za ka za ta tarar da abun a wajen sai ta ɗauki tsohon da ake samu ta wuce. ‘Yan karta ba, ai bilalai ce wuce, kan ku bari mata bilalai suka shiga gidanka. Wallahi matar ka kowane ya ce, ka same ta ke shi wani ƙasa. To, shi kenan sai malam da yana na da kai ce kan kai ku da nisa, tsohuwa ta yi kakkam har aka ba ta izinin shiga gida. tana gida ta gama kafta ta ji ta ja sarki dan sarki ni na gama nawa sai naka to zan tashi tafi nan cin kaji wawa haka zaka tashi ka tafi ka tare da ka jira sallah mai zuwa a cire limami idi a ba malam limami idi kuma ba za a bashi ba sai da hanzi lokacin da sarki ya shirya zai tafi idi za a yi masa a ce ba za a baki limamin idi shi ne zai sallah da sarki ya hau ya yi sauri ya fita to in ya fita kai ka bi ka kumbuta da sarki tare za ku je idi sai ka zo ka shiga gidan malam ita mata na ga mata duk abin da za ta malam sai aka zo aka ce malam yanzu yanzu nan ka fita ga sarki ya hau maza kai ne za ka yi hukumar idi ga hudu ba maza maza maza wadda suka zamu san malam malam da dauki ya zama limami idi an gashi an kama sa rawani da alkaba da komai kawai sai irin sai sallan idi an ka je sallan idi dan sarki ya zo shiga gidan malam ya daure dokin sa ya shiga idi da matar malam suka yi abin da suka gada aka gama idi sai malam ya dawo gida da ya zo gida sai ya tarar da doki a cikin gidansa a daure dan ran Wai shigo mun da doki gida na me? Dan sarki kuma yana kwance cikin daki. Sai matar ta fito kai ni ba ni abun nan naka ya ishe ni. Mu gun zaton ka ko wanda tana shiga gidan nan ne. Dan can ban da can mu. An nada ka limami dan tsananin daukin ka. Duk wanda aka nada liman sai an aiko masa da doki hawo ya tafi idi kai kawai dan dauki. Baka jira dokin ba ka ka tafi daga baya ka kawo doki Sai ta yanzu na a gajiye bari na huta in je wa sarki fati a yi godiya sai ta ce kai ba ka da kirki billahi yau nan a baka limanci a nada ka limanci a baka dama kai sallah a kama doki kuma sai ka huta yanzu za ka je kai wa sarki addu'a kai ta ce eh maganar ta gaskiya ba ka ba ba ba ya bar doki ya tafi dan sarki na gode kaza kaza yayi tun sai sarki ya ci abu doki wanda yadda doki doki da shi dangala mai iri kai wannan doki nawa ba mai hawan sa sai mai nawa ne ha wallahi yana a ce ya duba aka zo ba doki malai yana fitar dan sarki har doki sai fita mata ta tashi ta share gida babu alaman doki balle a ce akwai doki aka zo aka ce ba doki aka tambaye mata yana doki doki ne kun ga alaman doki ya ce ranka daidai ba ba doki aka ce ashe ma ku ci kuka bani a kai shi gidan hauka sai aka kai malam gidan hauka to waye zai fito da malam sai sai matar sarki matar sarki da ta ji labari da sarki ya tsuwo gida sai ta ce ranka daidai ki ci na malam ba bu ga doki a a gidansa kai da wannan ne sarki kike ga doki na a gidan na doki na ba wanda ya hauka yau mun banda yayi ma ba wanda ya kuma tajin ku da sallah muka da ta yi sai ta aika aka so mata kabewu kun san kabewa aka so mata kabewu sai ta duki ɗaya ta dafa ba tare da ta bari sai ta samu kamar kaifi ta raba sai ta samu abin nan kifi farari kananan mara kashi wani kanin suna cewa kiwon mulki sai ta dafa da kyau da yaki shiri da menene sai ta zuba cikin kabewa aka sa karo aka rufe kabewa aka ajiye cikin sauran kabewa sai ya shigo gida hutu ya tuɗe rigar sai wani gida ta ce bari ga kabewan garinmu za a kawo kaɗan kin haukace ne kin biya kin haukace ne ya za ki kamun kabiya kabiya a miya ne wanda irin kabewan garinmu ne a uwarta ma a nune take fito kuma ƴaƴanta kifi ne a'a ki kamu gani aka kauta da kuka ta sa ka tabari sai ta yanka ta ɗauki kifi biyu uku ta ɗaura kai sai ta ba sarki yana ce kai kin biya shi ka biyo garin ku aka yake la ilaha illallah idan sarki ya ji daɗi sai sarki ya fito sai ya fito fada da safe sai ya fara bada fafa ba ya fara ce kai ka biyo garin kin biya kaza kaza kaza kowa sai yana yi masa kallon mahaukaci sai ya ka ya kuna mun kallon mahaukaci kai sarki ba je ka cewa gimbiya ta bada ka biya wannan nan haka bayan haka ka biya wannan nan a ki ce mata wannan ka biya wannan nan nan garin su kace karka yi mun hauka mana garin mu a sama yake ne ba kasa bane duk ka biya wannan kasa ai duk ne eh eh shike da ka tafi sarki sai sai waziri ya ce to muna ganin yanzu sarki ba ya haukace ya kamata a kai sarki shi ma gidan hauka a kan gida sai aka kai sarki gidan hauka sai wani gida ta je gibiya ta ji da sarki ta sarki ya ya ya ba ce ya yanzu malam ya ga doki a gidansa ya ya ce kamar inda ni na ga kabewa a gidana ba wannan shi kamar inda kai ba ka ga kabewa a gidanka to ba da ba ga doki a gidansa ji da sai ta ta ta ga waziri sai aka fito da sarki aka kira malam aka ce malam sai hakuri kaga doki a gidanka abba bace kuma sai Allah ne bai kiyaye ta ba kai ba to domin haka lalle lalle ne kai kai abin da aka faɗa in ka ga mata daki ji ba shike nan ba ka kyale ta saurayi ta da Allah ne mu da mun yi nasu namu muna ce musu kullum in za ku fita ku lulluɓe kawunan ku ku rufe fuskunan ku an sun kiba shi kenan ba ga su ga kabari ai ya yi wa nabi kulli azwajika domin haka ya annabi ka ga wa matanka wa banatika da kuma ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna su jawo a kansu su rufe jikinsu kagab min jalabibihinna daga jalbabansu da babban rigansu wanda za su rufe jiki ba kansu zama kasiyatul aliyatu ma'idatu mu'minat zalika yinsu haka din adna shine yafi musu an yi urafana a san su cewa su yaya ne ba ku yango bane saboda baiwa ba su ta irin wannan rigin baiwa ba su ta yi wannan irin wannan eh an fi son ta yi ita ta zama tana ta fuskan ta bude ko wani abu haka ko wani malamin ba Allah ji kansa babban malami ne ba muna karatu lokacin a Basra a Libya sai wahab zuhairi ya rasu kwana yana da littattafai da yawa na fikihu na tafsiri na menene ina ji yana da kusan littafi 400 duk abu ke yawa kasuwa malami ne shi wai kullun yana wai mu bakake bayi ne kawai eh bai yarda ba wai a cikin bawa baki ba da kullun ne shirki ba da muke kira a cikin hall sai ce sam sam wai mu bakake kai talaka shi zai ce mun ku ba bayi bane ana maganan hara'ir mata masu ƴaƴa kai kana cewa matan ku matan ku ai bani mutumin siriya Allah ya kanta da ban gida ke da bai san komai ba kaga ilimi da ban gida da kuma da shine zalika adna an yurafna wannan shine abinda zai kare su daga abinda za a san su cewa su ba bayi bane ko a nan kasar ma da a kasar nan a kasar Borno mata masu budaddun kai sai ‘ya'yan talakawa, amma ‘ya'yan sarakuna nana-nana suna da akwai ajikonsu babba, su ba sa buɗe kansu kuma ba sa fita sai da dare. In ka gama ce da rana fili, to ba ‘yan sarki ba ne ko jikan sarki ba ta da jinin sarauta. ‘Yan talaka ita ce dama ba sarauta sarauta fita, amma su ba sa fita sai da daddare kuma ba sa tafiya su kaɗai dole a nemo mata biyu uku hudu a haɗa su da su su raka su saboda su haraƙin ne ma na ɗaya ne suna bin mutanen musulunci ɗin sosai mace dama ana so matar da hurra ana so ta ta rufe jikinta baiwa ce ake so ta ɗan barin jikinta kaɗan haka na mata da ba ta da aure ta ba ta yi dai wani ta nuna wani abin da ita ba ta da aure bai kamata su zama ɗaya ba shi yasa wasu malamai suka ce walai zina illa ma zahara bina hadin sun ce matan da fuduri da ba su da aure da kuma bazauri da ba su da aure su bar fuskunan su da hannayen su dan a san su alama ne syndrome ne na ba su da aure saboda an yarda a shari'a in zaka auri mace ka kalli fuskanta da tafin hannunta biyu da tafiyarta ba yarda ka kalli sauran wani waje ba to tunda haka ne su bazauri da buduri wanda ba su da aure ayyuma ya kamu sai su bar wannan din a san gaba amma yau zai gama ce mai aure da buduruwa da wani duka wai an bulla fuska fito wace ce mai aure wace ce mara aure ai ba zai yi ba na eh buduri ba eh fuska ba fuska kuma tsoriya nazaratun laka wa nazaratun alayka haka manzo Allah yace ya ali nazaratun laka wa nazaratun alayka gani na bali wanda ba accidentally kana tafiya ba ka da labari ka san dole zaka san akwai mutum yana zuwa sai ka kai mumini da mumina mace duk kuna tafiya gaba kasa za ku gaba wai gaban ku a kullul mu'minina yaghdu من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم وأطهر an gane ko to domin haka su su sauke idon ka idan kafan ka kake ajiya kake kallo ba wai inda kake kanta ka kura ido a layi ba dole ko al ha wala tamuddanna aynayka إلى ما متعنا به أزواجا تفاجئ ما تقول تقول ما تقول ما قام ما ذا النبي موسى da yake da kif annabin Allah ne da ta zo ta ce ina abi ya duka liyuji ziya ka ajiba ma sakaita lana sai ya ce mata ko ba ya wuce gaba ta za yanya ta yi su take amin laqawiyun amin gashi da karbi Allah ba kuma gashi da kiyaye mutunci mutane to ne ne wallahi na kare mun kare sai gobe bari mu kare la yu fala yuzina dan kar azo ai musu izaya wa kana Allah kusani ubangijin ku gafuran mai yabiya daga abinda kuka yi da kafin wannan hukunci ya sauka rahiman kuma mai jin kanku ne ba zai azabta ku akan abin da bai ba ku sani ba wallahu a'lam Amin.
Mutum ne ya shigo masallaci sai ya tarar ana sabu.
Na.
Sai ya ga space hannunsu Eh.
zai nuna wuce ta gabansu ya shiga wannan su.
Eh gaban liman ne ba zai wuce ba. Ba komi gaban masu mamomi zaka ya wuce. ba.
Na Gaban liman ne da faz. Ba wuce gaban liman da faz.
na
mutum shi kaɗai yana sallah ko kuma liman da yana goyon mutane ba za ka wuce gabansu
amma wanda ya tsaya ai akwai shi din wanda yana bin liman akwai sitira liman din shine sitiran za a yi shi din ya samu sitira za ka iya wuce ba ko to shi kenan wallahu a'lam آبا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا آمين آمين آمين آمين يا رب
أخطأنا